أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi a yau muna biyar ga watan Ramadan, hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438, wanda ya daidai da 30 ne ko nawa? talatin da ɗaya ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a jiya a aya ta sittin da biyu zuwa sittin da uku za mu tashi aya ta sittin da uku zuwa aya ta sittin da hudu a shafi na tamanin da takwas a cikin suratun nisa' Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله سبحانه وتعالى يتي وما أرسلنا من رسول ba mu taɓa aikowan manzo ba illa li yuta a face sai don a yi mishi ɗa'a bi iznillahi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala muka ce iznin Allah kala biyu ne akwai iznin Allah a shar'i akwai iznin Allah alkauni shi iznin Allah alkauni in Allah ya ce abu ya kasance sai ya kasance amma iznin Allah a shar'i yana yi wa Allah ya izini mutane ba za su aikata ba kaga an ce a yi ma manzanni da'a bi iznillah da izinin Allah ko ba haka ba to a shar'ance mutane waɗansu ba su bin annabawa ko ba haka ba walakin na aksaron nasi la yu'minun da yawan mutane ba za su yi imani ba kaga wannan izini ne wanda yake mi izini ne shar'i amma in ya haɗu tare da izini kauni to duka gaba ɗai za su tabbata dole domin na Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙai ya riga ya zartar da hukunci an gane ni idan kana son ka fahimci wannan da kyau sai ka rinka kallon yadda siyakin ayoyi ke tafiya don kullum kaka zo ka ce bi iznillahi da iznin Allah Allah ya ce ayi kaza ba haka nan bane kalima ta izini lalle mu Hausawa mun dauke ta muna cewa izini da izinin wa kai kaza ko ba haka ba a cikin suratul baqara Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin sai ce mi illa bi iznillah a wannan izinin Allah kauni ba izinin Allah shar'i ba domin da da izinin Allah suke cutarwa da sihiri ya halatta ina fatan kun fahimta kenan da anka ce illa li yuta bi idnillah sai don ayi masa da'a da izinin Allah wato izinin Allah nan in mutun yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da al-iznul kauni da al-iznul shar'i sun haɗu amma kuma in ba a samu iznul kauni ba to a shar'i ba za a same shi ba an gane ko walau annahum idh zalamu anfusahum da dai su lokacin da suka zalunci kawunan su an gane ja'uka sun zo ba ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam fastaghfirullah suka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala an gane wastaghfara lahum rasul suka nemi manzo ya neman musu gafara kaga anan da yace fastaghfirullah lafzul jalala shine maf'ulun bihi sai an ka ce wastaghfara lahumur rasulu ba a ce wastaghfarur rasula ba domin shi manzo bai daga cikin haƙƙin shi a nemi ya gafarta babu wanda yake gafartawa saiwa sai Allah subhanahu wata'ala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah kaga duk wanda yace zai gafarta ma zunubin ka ce yaudara kan yake yi shi yasa kun ga cikin addinin kiristanci ana gafarta zunubai sukukul ghufran Vatican suna sayar da takardu in ka saba ma Allah ga abin da zaka biya shikenan an yafi ma zunubanka ko ba haka ba shi na waɗansu suka yi koyi da su daga cikin musulmi suka ce su ma suna gafarta zunubai don haka dai babu mai gafartawa ga annabi nan da kanshi an ce wastaghfara lahumur rasulu shi ma manzo ya neman musu gafara kenan wastaghfara lahumur rasulullah manzo ya neman musu gafara Allah ba shi ya gafarta musu ba dan bai da izinin gafartawa an gane ko lawajadullaha tawwaban rahima da sun sami Allah tawwaban wato mai yawan karɓar tuba ne rahiman Allah mai jin kai ne don haka ƙofar Allah tana buɗe matuƙar mutum bai kai gargara ba bai ga mala'ikin mutuwa ba an gane ko to don haka su munafikai da an ce a zo a nemi gafara mi za su ce a'a ba za su yarda ba Allah ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum sai su kawar da kaunin su sai suna dibin wannan annabin ba kauye kaskantacce zamu zo mu ce mu nemi mu gafara wajen Allah ina fata an fahimce ni abin da yake faruwa yanzu kenan kaga mutum yana wa'azi ya rena malamai ana kaza ya rena malamai amma da an ce musiba ta samai sai kaga ya zo wajen malamai sai shi dukun dukun yanzu sai shi ladabi da shi daga daga magana yana mu mutane magana da tsawa mai kuɗi ko mai matsayi sai ka shina cewa mallan don Allah a roƙan mu da Allah lamarin nan ya ɓaci a kai yanzu haka to su munafikai duk da haka lawuru usum suna kauda kawunan su da haka dai a takaice malamai suka ce nan Allah ya siffanta munafikai da siffofi daban-daban daga cikin su shine suna son a ɗauke hukunci daga wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wajen wani in ka ga mutum ga hukunci na musulunci ya tabbata kuma babu wata illa babu wata abu wanda zai samu shi an gane ni ya ɗauke shi ya kai shi wani wuri to wannan tabbata wannan mutumin akwai alama ta munafici tare da shi domin yuriduna an yata hakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi sannan kuma in ka ga mutum an zo za a hukuncin Allah yana kokarin ya kange mutane ko ya kange kansa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa wannan yana nuna cewa munafiki ne dama su munafiqai sai su juya thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi muz'inin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa allahu alayhim wa rasuluhu بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا mai imani an ce a zo hukunci wajen Allah zai da amma su kafirai kai tsaye suke cewa su ba su yarda kaga su munafiqai yasudduna anka sududa amma su kafirai wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana wa nusti bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana shi kafiri bai cewa kai mu ba mu bin abin da kuke akan shi kaga wannan kafiri ne karara amma su munafiqai yasudduna anka sududa sai su kauda kai ko kuma lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun in an ce su zo a neman musu manzo ya neman musu gafara don suna ganin manzo bai da kima bai da daraja wanda neman musu gafara wajen Allah Allah ya tsare mu sai Allah ce fala wa rabbik
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما لما تفسيري سنكاو أسباب النزول دبن دبن وتنسسنا جنين وانا آية تاسبك أكن wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zubair da kuma wani mutum daga cikin ansa sun yi sabani wajen kan shayar da ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci sai shi wancan ya ga mutumin ansar hukunci kamar bai yi ba sai ya nuna mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fifita shi akai na don yana dan uwanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ka bari hakka kare tunda gonarka tana kusa sannan gona sai daga baya ta samu tunda ya ki yarda an so wannan tashi ce ta farko sai na farko ya samu na biyu ke samu sai ce to in ka dan zuba ma gonar ka ruwa to ka bari su isa zuwa gare shi sai ce a shi son yayi a bari shi sai yayi sannan wannan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan bari kai ka bari yanzu sai ka ka kare sai shi sai suka ce to wannan shi ne sababin nuzul amma ibnu jarir at-tabari yace a'a su dai har yanzu aya tana magana ne kan munafikai domin su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fantu da cewa babu su yarda da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a banu suna ce a'a ai yanzu ne hukuncin ya sabka zai sanar da su abu sabo to yan shi'a suna amfani da nan ayoyi kaga in ka duba cikin littattafan sunna an ka ce ai ta sabka ne akwai munafikai sai a ce a to gashi an ce la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ga sun kafurta dan haka dai su waɗannan waɗanda ya zuɓumuna annahum amanu bima unzila ilaykum ma unzila min qablika fala wa rabbika la yu'minun na Allah yayi rantsuwa wa rabbika da ubangijinka an gane ni rantsuwa yi da rububiyya sai wadda ta dangantu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dangantuwar rububiyya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam da ya samu irin wannan Allah shi ne mahalicinmu ko ba haka ba shi ne ubangijinmu to in an ce rabbika za a kalli wane ne kai domin rububiyar ta canza irin yadda mutane suka canza da matsayinsu ya canza irin haka rububiyar ta canza in an ka ce ma annabi rabbika to za a duba a gani wanne ne daga cikin annabawa daidai matsayin shi rububiyar tana da alaka ne da wannan in an ka kalli kafiri aka ce rabbika an gane ni to matsayinsa daidai wannan kenan matsayin rububiya da ubudiyya za a kalli wane ne in an ce rabbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan rububiya tashi daban ce domin Allah ya mai falaloli daban-daban ta hanyar rububiya waɗanda wani bai same su ba ko ba haka ba walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima in an ka ce Yusuf annabi Yusuf alaihi salam to rububiyyar dangantuwar rububiyya zuwa ga Allah zuwa ga Yusuf wato bata kai irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hi kima an gane ni domin ya fi daraja to haka za a zo har a zo zuwa ga mutane wato ubudiyya ta mutane kowa zai zama to Allah shine rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma amma kuma rububiyyar nan ta bambanta domin su kansu mutane nan sun bambanta an gane ko to sai Allah ya rantsuwa nan dan a nuna maka kima da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce fala wa rabbikum ba la yu'minuna sai an ka ce fala wa rabbika la yu'minun ina rantsuwa da ubangijinka ba su yi imani ba imanin su ba zai kai imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai maka hukuncin abin da ya shiga tsakanin su asalin ash-shajaru shine al-ikhtilatu abubuwa su shiga cikin suna shi yasa aka sanya mai ittanya suna ash-shajaratu an gane ni domin kunnanta an gane ni da kuma rassanta suna shiga cikin juna fi ma shajara bainahum abinda ya shiga a tsakankanin su thumma la yajidu fi anfusihim sannan ba za su ji ba a cikin kawunan su harajan kunci mimma qadaita na daga hukuncin da kai na daga abinda ka zartar wa yusallimu taslima sannan su mika wuya mikawa malamai suke cewa kenan nan mataki uku ne idan mutum ya kai hukunci wajen Allah wannan shi na makamil islam in ji imamu sa'adi lokacin da bai ji wani kumci ba a cikin zuciya tai yana maqamul iman wa yusallimu taslima ya miƙa wuya wato miƙawa gaba ɗai ba tare da tantama ba ko shakka to wannan yana maqamul ihsan mataki ne guda uku an gane ko hukai hukunci wajen Allah musulunci kenan musulmi bai kai hukunci in ba wajen Allah ba an gane ko na biyu sannan bai jin kunci ko da aya ta saba mason ranka ko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masarranka dole zaka daure zaka rike zuciyarka to in baka ji kunci ba to imaninka ya ya girma sannan kuma ka miƙa wuya miƙawa ba tare da ka yi shakku ba ka ce kaza ka ce kaza shi me yasa Allah ya min kaza ko me yasa Annabi ya ce kaza a'a ka miƙa wuya miƙawa to wannan shine tamamul ihsan kenan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti da yazo kan wannan aya sai ya yi magana ya ce wannan aya tana nuna cewa dole ne mutum wato faja'ala amrahu wa amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam mani'an min al-ikhtiyar nan Allah ya nuna cewa umurnin Allah da umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hana ma dan adam yayi zabi baka da zabi mujiban lil imtisal kuma wajibi ne ka bi abinda Allah subhanahu wataala ya ce dole baka da wani zabi da an ce Allah ya ce manzo ya ce to wannan mai imani babu wani abin da ya saura illa miqawa wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim da an ce Allah ya zartar da hukunci manzo ga yadda ya ce magana ta kari kai baka da zabi in kaga mutum yana da zabi to hakikatan ko ka bincike shi in ma munafiki ne in ma kuma musuluncin nashi ranke ranke na bai da karfi domin bai yiwuwa ka ce kai imani ko ka ce sai abin da kaga dama zaka bin Allah an gane wannan da wannan zamu dauki wannan dama mu gane cewa ashe duk wani ra'ayi wanda zamu bincika cikin littattafai domin mu muna karatu zaka iske akwai ra'ayuka na waɗansu malamai musamman a wannan zamani akwai a waɗanda ke cewa al-mufakkirun masu kawo ra'ayuka bisa ga halin da duniyar musulmi take ciki to duk wanda ra'ayin shi ya saba ma alqur'ani komi girma ne komi matsayi ne za a bashi matsayin shi amma ba za a ɗauki ra'ayinsa ba a saba ma alqur'ani an gane duk waɗannan a'imma da muke tare da su na fiqhu kowanne daga cikin su ya faɗi cewa duk in ya faɗi magana ta saba ma alqur'ani da sunna a aje ta amma yau zaka iske mutum an ja mai aya ce a'a shi tun da mazhaba ta yi bata ce kaza ba to shikenan shi ba zai bai aiki da ita ba alhali abu hanifa yake cewa idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fatruku qawli abu hanifa yace idan na faɗi magana wannan magana ta saba ma littafin Allah kina aya ta alqur'ani ko ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fatruku qawli ku aje magana ta kar ku yi aiki da ita sannan kuma imamu malik rahimahullahu ta'ala yace inna ma ana bashar ni mutun ne ukhti wa usib ina yin kuskure kuma wani lokaci ina dacewa fanzur fi ra'ayi ka kalli ra'ayina fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khuduhu wanda ya dace da alkitaba alqur'ani da sunna ku rike shi ko ba haka ba wa ma lam yuwafiq alkitaba was sunna fatrukuhu duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna ku aje shi kaga imam malik da kanshi ya faɗi wannan magana imam shafi'i ya ce idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqulu yace idan kuka samu wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah kuka samu sabani abinda ni faɗa ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba yace to faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki da abinda sunna ta faɗa wa da'u ma qultu ku bar abinda na faɗa imam shafi'i da kansa imam ahmad rahimahullahu ta'ala yake cewa marrat marradda hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halaka yace duk wanda ya maida ɗaya daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce to wannan yana cikin gabar halaka kaga shi waɗannan a'imma sun barra ranar tashi alkiyama ba za ka zo ka kafa hujja da su ba in ka saba ma alqur'ani ko ka saba ma sunna ina fata an fahimce ni amma kuma sai ba kowa ne yake iya gano sun yi kuskure ba ko ba haka ba sai waɗanda suka yi bincike suka yi karatu kuma aka samu dalili gashi ingantacce ya inganta dan haka shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayin littafi ya sanya masa suna Raf'ul Malam an a'immatil a'lam waɗannan malaman guda hudu sai ya kawo su kowane ya faɗi dalilan da yasa suka yi sabani wata rana insha Allah in Allah ya bamu iko zamu zo mu kawo dalilin da yasa malaman fiqh suka yi sabani hatta malaman tafsiri akwai dalilan da yasa suka yi sabani malaman hadisi akwai dalilan da suke sa su yi sabani kowanne in Allah ya bamu iko in Allah ya so zamu hidda mai lokaci mu yi bayani gwargwadon abin da ya bayyana dalilan da yake sa malaman fiqh su samu sabani sai ya kawo shi yana yiwa akwai wannan yana yiwa akwai wannan yana yiwa akwai wannan ba wai dan suna son su saba ma juna ba amma kai ka ce ba a saba ma malamin ka to yanzu idan muka duba shi wanda yake mazhaba hanafiya ya dauki imamu abu hanifa baya kuskure shi wanda yake malikiya ya dauki imamu malik baya kuskure shi wanda yake wato hanafiya ko hanabila wanda yake akan hanabila mazhabal hanabila shi ko ya dauki wancan baya kuskure wanda yake shafi'iyya ya dubi wancan baya kuskure to kaka za a yi kenan gidan waɗanda duk sun zama su mai suwa sun tashi daga matsayin mutane sun koma zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik wata rana ya zo a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu wato wahid ko kullu ahadin yu'khadh minhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr ko kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr yace kowa ana iya amsa magana ta yi kuma ana iya amayar mari da abisa yace banda wanda a cikin wannan kabarin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka a takaice dai su waɗannan malamai abin girmamawa ne suna da daraja suna da matsayin su amma dole sai mun bambanta matsayin shari'a da su domin istiharin da sun kai sun yi ma Allah aiki kuma a lokacin su da wuya a samu malami irin su kuma yana da wahala ma a maimaita malami irin su ga irin aikin da suka yi musulunci ko ba haka ba amma kuma wannan ba shi ke nuna su ba mutane bane gashi nan su da kansu suna faɗa to wannan shine mushkilar da musulmi suke ciki a yanzu bai dace ya zamanto kana kokarin ka gane maganar da faqihi ya ya faɗa ba amma baka kokarin ka neman mata dalili a'a in kana karatun littafi na fiqh ka zo ka iske an faɗi magana ka gane to neman mata dalili domin ita maganar za ta shiryar da kai ne zuwa ga neman mata dalili me yasa imamu malik ya ce kaza me yasa wani yace kaza shi yasa yanzu kaga littattafan fiqhu na yanzu ba a karatu su hakan ga al fiqhu al islami wa adillatuhu ga aya ga hadisi ga maganar faqih kaga sai ka hada guda uku amma in dai aita tahiyya rakaka to sai ka rasa inda kai ko ba haka ba kuma su kansu cikin mazhaba sai ka iske an yi aqwalun ɗauki muktasar ka gani sai ka ji ya ce maka aqwalun maganganu ɗaya biyu uku ko ko taraddudun malaman zaure sai su ce ɗaya muwan malamai a rasa wanda za a kamawa to amma kaga sai a nemi dalili menene dalili yace sai a yi amfani da shi Allah ya gane da mu to duk waɗannan abubuwan kuma ba za su yiwuwa ba sai mutane sun tsarkake niyoyinsu domin in niyya ba ta tsarkaka ba ɗan adam ba zai shiryuwa ba an gane ni da yawan mutane suna saba ma waɗansu malamai ba wai don saboda dalili ba a'a saboda wane na ya faɗa ni ba zan bi shi ba an gane ni sai ka saba ko ko saboda kai kana ganin kafi karfin kai a faɗa kai aiki da ita amma kai kana son in kai wa'azi kai bayani mutane su ɗauka to daga ka samu wannan kai kuma in kowa yace bai karɓa ga wani to kenan wa'azi ai shikenan sai a daina ko in wannan malami yace ba zai karɓa daga wannan ba wannan yace ba zai karɓa daga wannan ba to ai wannan shine sa su kansu mabiya waɗanda muke ma karatu to dabi su karɓan maganar mu ina fata an fahimce ni don haka dai mutane su ji tsoron Allah su bi dalili in an ce ga hujja ga aya ga hadisi ka yi haƙuri ka aje ra'ayinka ka aje son ranka amma qadaya waɗanda malamai suka yi ijtihadi babu nasi yankake wannan al'amru fihi muttasa akwai yalwa tunda ijtihadi na wanda ijtihadi ya samu yana da lada biyu wanda bai samu bai kuskure yana da lada guda Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce walau annaka tabna alaihim ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa walau anna katabna alaihim da dai mun wajabta a kansu domin nan kataba shine wajabtawa babu wanda adda izinin shi wajabta in bawa ba in ba Allah ba don haka wani hizo shi tilasta ma akan wani abu babu hujja babu dalili sai in ka bi shi kai kaso ka halaka katabna alaihim muka wajabta a kansu a niqtulu anfusakum muka ce ku kashe kawunanku ko ba haka ba ma'ana ku kashe yan uwanku a wikhriju min diyarikum ko ko ku fita daga cikin gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum ko ko ma fa'aluhu illa qalilan minhum ibnu amir ɗaya daga cikin qurra guda goma ya karanta illa qalilan minhum an gane ko malamai suka yi sabani shin wannan aya ta sabka ne akan yahudawa koko ta sabka ne akan munafikai koko wani sahabi ne tare da wani bayahudi suka yi jayayya wanda ake kira sabis bin qais sun yi sabani amma dai da yawa daga cikin malamai suka ce a wannan ana bayani ne kan halin rayuwar dan adam tunda su yahudawa da munafikai ko da an wajabta musu don Allah ya san abinda ya gabata ko ba haka ba sannan kuma ya san abinda ake aikatawa a yanzu ko ba haka ba sannan ya san abinda za a yi zuwa gaba ko ba haka ba sannan ya san abin da bai yiwuwa ya faru ko ba haka ba sannan ya san abin da bai yiwuwa inda ya kasance kuma Allah ya san yadda zai kasancewa to su walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ko da an wajabta musu su munafiqai suna cikin Madina tunda babu hijira a Madina ko ba haka ba amma da Allah zai kaddara musu ku je ku yaki ko ku kashe kawunan ku irin yadda bani Isra'ila an kace su kashe kawunan su to amma nan sai ya zamanto nan yaki ake nufi uqtulu anfusakum ku kashe yan uwanku mutanen da ba su yi imani ba ina fata an fahimce ni don yahuda suna irin cewa daga asiya to ai kun ce kun ce sahabbai su ko sahabban an ce walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ko ba haka ba wanda wato imam al-qurtubi da kawo sai ce qalilun minhum abubakar yana daga cikin qalilun minhum umar yana daga cikin su kaza yana daga cikin sai kawo dan su daga cikin su sai abinda saboda sababun nuzulikin ya kalla shi ko sababun nuzul lokaci siyaki yana mayar da shi domin in mun ka kalli sahabbai su da ja sun riga sun yi hijira ko ba su hijira ba ha sun riga sun yi hijira sun baro garinsu sun baro dukiyarsu sun baro matansu sun baro ƴaƴansu sun baro kasuwancinsu sun baro komai su ba a ci musu walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum don su har sun riga sun aikata amma dai su munafiqai da suke iddi'a'in sun yi imani da an farlanta musu wannan ma fa'aluhu illa qalilun minhum ko illa qalilan minhum a qira'ati ibnu amir in mun ce qalilan minhum sai zamanto wato wato mansubun na alal istithna'i domin ma fa'aluhu illa domin ita illa adatul istithna'i ce ko ba haka ba kenan sai zamanto mansubun ne da adatul istithna astathni kenan qalilan minhum amma in muka ce illa qalilun minhum sai zamanto badali na na alwawu domin alwawu fa'alu ita ce fa'il kenan ma fa'alahu ahadun illa qalilun minhum ko ko illa an yakuna qalilan minhum sai zamanto an yi izmarul fi'li ina fata an fahimce ni amma su kufiru suka ce a'a wato nan illa qalilun minhum sai zamanto ala takrir ma fa'aluhu wa ma fa'aluhu illa qalilun minhum babu wanda zai aikata shi sai yan kadan daga cikin su wannan yana nuna cewa mi mutane ba su son wahala ba su son aikin da zai kai su ga ci gaba ko da aiki akwai alkhairi cikin shi mutane ba su so da an kai mutum ya zo ya koyi wani aiki wani wuri a faransi sai shi ya gudu bai ya tsayawa domin mi domin akwai wahala amma duk harkar da take ragaita ce komawa baya tambada lalacewa to nan ne mutane suke bada kokari yanzu ya ce ma za a zo kallon kwallo ko balo tun wittar har dijitar mutane suna hakuri babu wata matsala yan dara in sun ka fara dara ko da gai tun safe sai isha'i sai ma karfe goma sha biyu da dare masu dam masu belot ba a gajiya amma da an kai mutum an ce a koya mai aiki kaza sai ka ce kwana biyu ya tawa ya ce bai iya hankuri saboda al'ada ce ta dan adam abin da ke amfanin shi ba zai iya yin shi ba to su bani isra'ila ƙarya suke in an ce su je yaƙin ma ba su tafiya sun ce ma annabi musa alaihi salam fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun sannan sun nemi a tayar musu da malik wanda za su yi yaƙi don Allah kuma ba su yi yaƙin ba alam tara ila al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين أما مؤمني da aka ce musu je su yaki sun yaki domin da ta hanyar jihadin da suka yi na har musulunci ya kawo gare mu a yau ina fata kun fahimta da haka sai an yi hattara walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih da dai mutane sun aikata abinda ake musu wa'azi da shi koko su munafikan sun aikata abinda ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum shine alkhairi gare su ba a cewa shine mafi alkhairi domin in an yi ma wa'azi baka aikata ba baka yi amfani ba da ayoyi babu wani alkhairi tare da kai kun fahimta da kyau wa ashadda tasbita kuma wannan shine zai fi zamantowa wato mafi tabbatarwa gare su su tabbata akan gaskiya in kana aiki da aya aka fassara yau gobe sai zamanto ka samu ci gaba ko da yaushe ku duba ku gani mai bin Allah yau da gobe kullun gaba yake yi mai wato sabon Allah in bai tuba ba kullun kuma ƙara yin nisa ne ke cikin sabon Allah Allah ya tsare mu sai Allah ce wa idan la'atainahum وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله يقول وإذا da dai wallahi la'atainahum mun basu min ladunna daga wajen mu ajran azima wato lada mai girma inda mutane za su aikata abin da aka umurce su aka yi musu wa'azi da shi da za a ba su lada domin shi Allah subhanahu wata'ala ba ya da aiki saba alƙawli inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba zai saba alƙawli ba kenan ko inda mutane za su yi aiki da an ba su lada mai girma amma ba su yi wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce kuma da mun shiryar da su hanya wadda take madaidaiciya idan munafiki ne ko kafiri yayi aiki da abinda aka aka masa wa'azi da shi zai a shiryar da shi hanya madaidaiciya shine addinin musulunci in mumini ne yace yana aiki na gaskiya to kuma in yabbi abin da an umarce sai Allah ya ƙara shiryar da shi domin shi mumini ba a ce a shiryar da shi bisa ga musulunci sai dai a ƙara yi gaba da shi cikin musulunci ina fatan kun fahimta sai Allah ce wa mun yuti Allah war rasul wa man yuti Allah war rasul fa ulaik fa ulaik ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله سبحانه وتعالى يتي ومن يطع الله دون ديما الله داء والرسول دمنزو fa'ula'ika to wannan ma'allabi na an'ama Allahu alaihim yana tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'ima a kansu, su wane ne Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyyi na su ne annabawa, والصديقين sannan da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da mutane na gari an gane ni waɗanda su da Allah subhanahu ta'ala ya musu ni'ima sannan kuma Allah ya umurce mu mu roƙe shi ya shiryar da mu hanyar su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kullun kana karatu cikin Fatiha kana cewa Allah ya shiryar da kai hanyar su amma matsalar aikin da ya kamata ka yi don Allah ya tabbatar da kai akan shi to shi na nan da ake samun matsala mu zo masallaci alhamdulillah rabbil alamin ihdina siratal mustaqim da an fita bakin kofar masallaci wani ma da zagi yake farawa kafa sai ma ta farko in za ta fita sai sai yayi ashar wani kuma za abu zai dauko taba ya buga kaga kullum kana cewa Allah ya shirye da kai hanyar waɗannan amma kuma ba irin aikin soki ba to annabiyyi ne an kace ba a ce ar-rusulu ba aina ar-rusul to kaga nan wani sai shi shiga cikin matsala a'a akwai sabani tsakankanin malamai shi annabi da shi da ar-rasul akwai bambanci ta hanyar ar-rasul yana gaban annabi domin kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul domin shi annabi yana yiwuwa an ce ya aiki da shari'a wani annabi amma shi rasul shari'a ta shi ake bashi kenan kaga yahi annabi daraja ko ba haka ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga yahkumu biha annabiyuna su ita a sauran annabawan suke aiki da ita kaga kenan wanda ya nuna cewa ashe rasul yana gaban nabi to anan da anka kawo annabiyina ba sai an kawo ar-rasul ba domin in ma annabiyina su annaba sun samu to balle ma ar-rasul kenan ba a bukatar sai an kawo shi ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya annabawa kenan wasiddiqina da siddiqai shine mutumin da ya kai matuƙa wajen gaskatawa an gane ni shine as-siddiq wanda ya kai matuƙa wajen gaskatawa wato wannan ita ce rutuba ta biyu daga an wuce annabawa da manzanni saiwa sai siddiqai wanda abubakar siddiq radiyallahu anhu shina daga cikin su kuma shine na farko cikin siddiqai dalili domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban annabawa to dan haka siddiqinsa kuma shine shugaban siddiqai ina fatan kun fahimta da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa lalle shine ya cancanta shine ya cancanta ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da anka ce annabiyina sai anka cewa wasiddiqina kuma al'ada ce ta alqur'ani ko a cikin yaren larabci ana farawa ne in an zo wajen abubuwa masu daraja sai a fara kawowar mafi girma sannan a biyo su bi ba ɗaya bayan ɗaya kaga nan da anka ce annabiyina su ne a'la daraja sannan wa as-siddiqina sannan wa ash-shuhada sannan wa sannan as-salihin wanda ya hada kowa da kowa ina fatan an fahimce ni to kaga wannan aya ce dalili ne na alqur'ani qarara wanda yake nuna cewa shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya cancanci khilafa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake cewa wani lokaci ana kawo su ba dan wannan ba amma wannan shine fil ghalib ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin bada'i'ul fawaid ya kawo cewa wani lokaci ana kawowar abubuwa guda biyu ta hanyar kallon wanne ne ya gabata ta fuskar wato zamani wanne ne ya rigayo wani to sai a kawo wannan kamar misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa adan wa samud wa ashabar rassi wa qurunan bayna zalika kathira da adawa da samudawa ya gabace wani adawa suka gabata to adan wa samuda kaga an kalli ar-rutba zamaniyya وجعل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهي قبا شواني ده دوه ده هسكي ها وهي قبا شواني أتكين دونيا ها lokacin da aka halicci duniya kayan a halicci rana mine ne a akwai duhu ne a akwai alaramma ba da sannan kuma ibnu qayyim yake cewa akwai wani lokaci ana kawo su ta hanyar ɗabi'a za a kalli wanne ne ya gabaci wani a ɗabi'ance fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a to kaga a al'adance wanne yake farawa biyu sannan uku sannan hudu amma wani lokacin a rayuwa ana iya samun uku sannan a samu biyu ko ba haka nan bane sannan kuma akwai wato wato akwai mataki mataki na kasancewa guda nesa ko ku kasancewa guda kusa wa azzin fi nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin kaga rijalan malamai suka ce su ne wanda aka kusa ga haramin makka ba su bukata sai sun hawo wani abu wa ala kulli damir wanda zai hau wanda yake yana nesa ko ba haka ba to haka nan an kalli rutuba ce ta kallon wato almasafa an kalli masafa wani lokaci kuma za a kalli sabab da musabbab inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina ko ba haka ba yuhibbu tawwabina yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kaga tuba shine yake gabata tsarkaka ko ba haka ba sai mutun ya tuba sannan yake tsarkaka tunda in baka tuba ba wannan zuciyar taka ba za ta tsarkaka ba koda kai wanka ka sa turare mai tsada an gane to anan dai an kalli rutuba ne minan nabiyina an fassara su sune annabawa ba daga cikin annabawa ba don wannan min ba sab'idiyya bace sai kai hatara su ne annabawa don in ka ce daga cikin annabawa kina akwai annabawan da Allah bai musu ni'ima ba akwai annabin da ba zai shiga aljanna ba ka ka samu matsala amma in ka ce minan nabiyina su ne annabawa wasiddiqina da siddiqai kaga sayyidina abubakar shi ne wanda zai shigo dole kinan khalifa shi ta tabbatar nasi na alqur'ani amma duk yadda ka yi waɗanda ba su yadda khalifancin shi ba sai sun kawo maka duk yadda da kawo fada'ikin shi sai sun te sun kawo shubuhoyi su te su kawo a ce a'a ainihin siddiqi na shi bai daga cikin siddiqai wa yace duk wanda ya sani abubakar siddiqi ake cewa ko ba haka ba hamuna sai a ce mutum saddiku ya an ce ma saddiku ma na sunan shi abubakar ko ba haka nan bane da haka yaya an kai bai daga ciki sai ce maka a'a ai shi wannan mutumin ya kafirta bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje su abubuwa sai su dauko maka hadisi cikin sahihul bukhari inda suke cewa fatimatu minni ko bid'atun minni yughdibuni ma aghdabaha fatima wato wani yanki ne daga cikina an gane ni yana bata min da rai yana bakanta min da rai yana fusatar da ni abin da yake fusatar da ita sai su to ai lokacin da ta zo karɓar gadon ta sayyidina abubakar ya hana mata gado sai ta yi hushi kenan ko duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hushi shi wannan bai cancanta a ce shi ne khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ya ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ka ji wa sai a ce a to ai sayyidina abubakar ga hadisi wa inna ma'sharal anbiya ila nuras haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraknahu sadaqa sai wani daga cikin manya-manyan ƴan shi'a na duniya ya ce a'a ai wannan riwaya Abubakar ɗaya na yi ta wallahi ina kallon shi asiri ya ce Abubakar ɗaya na yi wannan riwaya alhali riwaya ce ba sahabi guda ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ba sun kai sahabi goma sha ko zuwa talatin amma saboda shi suka sai ce a'a wai saboda kenan mutum bai da izinin ya yi riwaya kun san in za a shaida mutum bai shaida akan kanshi ko ba haka ba kenan wannan hadisin da ya ruwaito ya ruwaito shi na don saboda ya zanunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ba wannan hadisi a'a da ya bata mata da rai ba ya bata mata da rai don yana son ya bata mata da rai ba a'a ya bi wasiyar babanta ne babanta yace ga yadda za a yi don haka ko in yayi ma babanta da'a ko da ya bata mata da rai bai da laifi sai kun gane wannan da kyau don saboda muna cikin zamanin shi kun fahimta sannan kuma in an to wajen aya wadda ta yi bayanin fallan abubakar a cikin suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru sani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi wasu ce a'a ba abubakar ake nufi ba wani ce a'a abubakar ake nufi amma kalima ta sahib ba ta nuhin daraja an gane ni qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab to nan ta nuhin daraja alhali na ana zancan hijira can ana zancen waɗansu mutane mumini da kafiri akwai bambanci tsakankanin su ina fatan kuna fahimta ta to dan haka dai a takaice sai kun yi hankali to da Allah cewa ma sahibukum bi majnun nan ma ba ta nuhin daraja ma dalla sahibukum wa ma gawa nan ba ta nuhin kima da daraja kaga dai a takaice saboda shubuha waɗansu daga cikin su ba su sani ba waɗansu kuma sun sani suna take gaskiya in ba su tuba ba Allah shi ya san abin da zai yi da su Allah ya shirye da mu siddiq shine mutum mai yawan gaskiya fi'ilun ne wato tana nuhin mai tsananin gaskiya akwai gaskiya dan adam cikin aqida sai an gane ne abinda ka kudurta cikin zuciyarka in kai imani mai gaskiya to wato siddiq fil aqida kenan sannan kuma akwai siddiq fil aqwal mutumin da yake da gaskiya cikin maganar da ya faɗa sannan akwai siddiq fil af'al mutumin da yake aikata aiki na gaskiya don haka siddiqi na gaskiya zuciya tana da gaskiya baki yana da gaskiya gabbai kuma suna aikatawa amma ka zo ka ce la ilaha illallah kana musulmi ko baka ba kuma ka faɗa kuma baka sallah kaga gabanka ba su fassara abin da kake so ba kenan ƙarya ana yin ta da zuciya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ƙarya suke yi kaga bakin su kuma yayi ƙarya idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun bakin su yayi ƙarya kuma sallar da suke yi ba don Allah ba wa idza qamu ila salati qamu kusala da haka cikakken gaskiya zuciya baki gabai wannan shine mumini na gaskiya da haka dai martaba ce mai girma kuma mata ma suna samun wannan martaba ina fata an fahimce ni domin uwar annabi isa alaihi salam maryam tana daga cikin siddiqai allah ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am wash-shuhada'i da waɗanda suke shahidai waɗanda suka yi shahada an gane da mutumin da ya mutu wajen yaƙi ko ko wanda an kai masa rauni a wajen yaƙi zama to sanadiyar mutuwarsa a fagen yaƙin ko ko wanda ya samu waɗansu falaloli waɗanda ana ganin mutum ya yi shahada ba sai wanda ya mutu a fagen yaƙi ba ina fata an fice ni amma muna ji a gidan rediyo a ce wani ya yi shahada wani ya yi shahada wani ya yi shahada wannan kuskure na imam al-bukhari da yazo sai ce a'a la yuqalu babu la yuqalu fulanun shahid ba a cewa wannan yayi shahada domin shahada tana da alaka da mi tana da alaka da zuciya akwai mutanen da an ce waɗannan sun yi mu'minai ne na gaske manzo Allah sallallahu alaihi dan wuta ne karshe bayan wajen yaki yazo ya samu kashe takobi ya kashe kansa ko ba haka nan bane to kai ka zo ka ce wannan shahidi ne da ka duba yanzu gidajen TV na nasaru hannati nasaru na larabawa irin yakin filistin ana ita ce shahid shahid fulan shahid fulan shahida filistiniyani shahida filistiniyani yana yiwa kiristoci ne tunda a filistini akwai kiristoci mana ko ba haka ba to daga ina kuma so kai shaida kai ka san abin da ke cikin zuciyarsu Allah subhanahu wataala shine sa abin da ke cikin zuciyarsu dan haka ka ce wani yayi shahada ba gaskiya bane sai dai muna kyautata mishi zato abin da ya bayyana gare mu shine zamu aiki da shi Allah ya ganar da mu wa hasuna ulaika rafiqa yayi kyau wannan ya zamanto shine rafiq aboki abokadan tafiya domin ar-rafiq nan wato ya zamanto mufrad ko ba shine rafiq ba amma asalin shi wa hasuna ulaika rufaqa'a sai aka ce wa hasuna ulaika rafiqa domin ya zo a matsayin tamyizi thumma yukhrijukum tifla sai Allah ya zubar da ku tifla to ne zamanto tamyizi ne ko hal an gane ni bai ce summa yukhrijukum atfalan ba sai ce summa yukhrijukum tifla domin alhalu wa tamyiz shike ana iya kawo shi a matsayin mufradi mutane za su fahimta abinda ake nufi an gane ko arrafiqu kenan abinda ake ce ma arrifqu da larabci sun kace shine linul janib ya kasance ka kana da saukin dabi'a kana da mu'amala mai kyau domin kowane aboki lirtifaq wato lirtifaqika bi sahibika saboda kana jin tausayin abokinka kuna tafiya tare kuna tausaya ma juna in babu tausayi tafiya tana yi babu in babu fahimtar juna tafiya tana yi ba za ta yiwuwa ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wa muslim daga ummuna aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sahihun yaqulu manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance wa huwa sahihun ba wai wanga hadisi da nake gaya muku ba ingantacce da a'a wa huwa sahihun shina cikin koshin lafiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yaqulu yana cewa innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yura maq'adahu min aljanna thumma yuhayya aw yukhayyar innahu yadda al'amari yake lam yuqbad nabiyyun qattu Allah bai taba karbar ran wani annabi ba hatta yura maq'adahu min aljanna sai an nuna mishi wato gidan shi na aljanna thumma yuhayya sannan a sake rayar da shi aw yukhayyar ko ko a bashi zabi bai ce ne a ce mai to in kana son tafiya ka tafi in kana son ka zauna duniya ka zauna idan ka tabbatar da kai dan aljanna na ni zaka ci eh wasu ka ce a'a thumma yuhayya za a rayar da shi au yukhayyar ko ba haka ba wa yukhayyar sai a bashi zabi domin nan au ta zaka bi ma'ana kenan wa uzran au nuzra kenan uzran wa nuzra shi alqur'ani hadon nan guda biyu tunda ya ce thumma yuhayya za a rayar da shi au yukhayyar ba wai wa yukhayyar sai a bashi zabi Aisha take cewa falam mashtaka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato rashin lafiya ya kama shi wa hadarahu alqabdu sai kuma karɓa ta zo mai alƙabduna ana nuhin ba wai damƙa ba da hannu lokacin da mutuwa ta zo mishi ko ba haka ba wa ra'suhu ala fakhri aisha kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana akan katattarin nan aisha ghushiya alaihi sai aka sumar da shi falamma afaqa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farfado shakhusa basruhu sai ya tada ganin shi nahwa saqbil bayt shina kallon wato rufin daki ثم قال يتي في الرفيق الأعلى يتي تو أتي رفيق الأعلى تن فقلت سنتي إذا لا يجاورنا كنا منذ الله صلى الله عليه وسلم بذي ساكي واتو مقوتك دمو با معنى كنا بذي زولا تار دمو دمو مقوتك سبني كما هكذا a wata riwaya ta muslim tace idan la yakhtaruna tace tabbata ba zai zabe mu ba domin ka tabbatar da zaka aljanna zaka hutu ni kace jira cikin wannan duniya ana ta rigima ana ta rikici rikicin safe daban na rana daban na midi daban na dare daban a kana kwance karfe goma sha biyu na dare abu goma tashi hankali wani daban kaza kaza gefen kasashen ku tashi hankali daban rikicinka da matarka daban da ƴaƴanka daban da makauta daban da shugabannin ne daban da ko ina duniya rikici ce to inda ka tabbatar da zaka aljanna bi kake jira fir rafiqil a'la فعرفت أنه حديثه الذي فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا سين قال cewa wannan hadisin ne wanda yake babu labarin sa wa huwa sahihun a lokacin da yake cikin koshin lahiya Imam al-Bukhari da Imam Muslim su suka rawaito wannan hadisi sai Allah ce zalikal fadlu min Allah zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima
Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika wannan ni'imakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani da lada mai girma alfadlu falala ce fifiko min Allah daga wajen Allah wannan ya nuna ba da kokarin su bane suka samu wannan ina fatan kun fahimta falala Allah subhanahu wa ta'ala ce yake fifita wani akan wani tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ذلك وأن الفضل من الله في في كوننا الله سبحانه وتعالى da haka duk ni'imar da kaga Allah ya baka duk matsayin da Allah ya baka ka mai da wannan ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ka yi girman kai ka ce a'a da dubaraka ne da wayonka ne da kokarinka ne irin yadda kafirai suke yi yanzu duk abin da yasa kafirai suka kafirce ma Allah saboda suna ganin Allah ya dan dan musu ya dan baskata musu cikin ilimi na sanin yadda duniya take tafiya ko ba ka ba sun san abu kaza in an hada shi da kaza zai bada kaza abu kaza in an hada da kaza zai bada kaza sai sun ce ai babu Allah o just count yace a ai yanzu ba a bukatar Allah dan can da dan adam yana amfani da filosofi ko ba haka ba yana nan yana amfani da filozofi yana amfani da kont abin suke ce ma kont legend kamar wato gatana da tatsuniya yanzu kuma aka zo sai aka zo lokacin addini kenan at-tawrul awwal tawrul falsafa wal ustura at-tawrul thani tawrul din suka ce sai addini yanzu aka ce Allah ya ce kaza kaza yace at-tawrul thalith shine at-tawrul ilm at-tajribi an zo lokacin da ba a bukata Allah yanzu in dai ana bukata kawai ai etude in an kai etude sai a gano matsala ina fata an fahimce ni amma zan ce a ce a roƙi Allah a samu biyan bukata wannan su ganin suka bayyana ko ba haka ba kaga wannan kuskure ne ko ba haka ba kafirce ma Allah subhanahu wataala ne zan ce a ce maka a to yanzu in baka yarda ba yanzu mota in ba ta da mai kai ma Allah magana ya sa mota ta tafi shikenan sai ce amma da an sa galam guda yanzu to kaga ashe mota Allah ta shine wato wato isan su kawai magana o just konta haka faɗa kafiri ne yana can kasa yanzu ma haka ana karatun wato abu an-nazariyat kai shi duk abin da ka gani kamar da shi zuwa ga Allah wannan shine alaka masu imani annabi Suleiman lokacin da gado ya zo mai falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim masu imani duk abin da suka samu suna mai da shi zuwa ga Allah amma kafiri sai ce dubara sai ta ko ba haka ba qaruna mi yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi ina da sani ne cewa Allah zai bani ko ko ni saboda ina da dubara da wayo da sanin yadda ake tafiya economy da research da technology su ne suke bada nasara wannan kafirce ba Allah subhanahu wataala ne wa kafa billahi alima hakika Allah ya isa ya zamanto wato yana da sikakken sani sani na bada abu inda ya dace shi yasa waɗanta Allah ya zabe su waɗansu kuma Allah subhanahu wataala ya bar su ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يقول أنكم كي إيماني خذوا حذركم ألا تكرك سونكم حذركم نا أنا نهم كزمن تو تكين شرين كوتا كوانا sai ya zamanto alhizr na ana nuhin wato ma'nawi abin da yake cikin zukatan ku ko da yaushe ya zamanto ana cikin shirin ko ta kwanar makiyan su abu kuma su halaka mu gaba ɗaya ko kuma khudhu hizrakum ku yi kokari wato ku riki makamman ku ko da yaushe ya zamanto makamman ku suna tare da ku ina fata an fahimce ni fanfiru subatin ku fita subatin kuna wato runduna karamar runduna ita ake ce masariya shine daga mutum goma uku ko sha biyu ko abin da ya kama da haka awin firu jami'a ko ko ku fita gaba daya kenan idan ana buƙatar yaki wanda za a aika waɗansu kun san ko cikin tura ku ba yanzu turawa in ana son wata museum babba sai a zaɓi mutum goma sha biyu sai a tura su waɗanda sun iya yaki sosai nan ba a son a yi asarar mutane masu yawa kun fahimta da kyau ko to amma kuma idan yaki ya kai yaki akwai lokacin da ƙasa da ƙasa ko ko abin ya tsananta dole sai an fita jama'a gaba ɗaya nan fita jama'a gaba ɗaya ba ana nufin da mata da ƴaƴa da kowa a fita ba a'a wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa an gane ni ana nufin a fita runduna mai yawa waɗanda za a bari kawai waɗanda za su tsare gari shine abin da ake nufi fanfiru subatin aw infiru jami'a kaga wannan aya ta nuna mana cewa ashe mu tashi mu nemi kariya daga makiya ilimin da ya kamata mu nema mu kirkira makamai don mu dogara ga turawa don kada mu dogara ga turawa wajibi ne akan mu ko ba karan bane amma yanzu ana zama ne babu wani bincike wanda ake yi ko bi suke yi muna kaga ashe har yanzu ba mu rike sauran mu ba dan ba mu iya yin wani abu sai da su mun dogara gare su ɗari bisa ɗari duk abin da za mu yi ba mu iya ɗaukar wata doka akan mu sai mun kai musu ko da an nuna an ba mu ƴancin kai ba a nuna ma mutanen ƙasa ba haka nan bane amma ba haka nan bane babu wanda isa ya saba musu ya kai labari in ka saba musu to sai ka ɗauki babban mataki tana yiwa su kai abin nan su kai kaga juyin mulki ga mugabe nan ya saba musu kullun kana ji ai mai wannan makirci ai mai wannan makirci ai mai wannan makirci ko ba haka ba to da ka saba ma turawa babu zance inci yanzu ka ana san yadda za a yi da kai Allah ya tsare mu da haka Allah dai ya ce mu rike saunan mu ko da yaushe mu zamanto cikin shirin ko ta kwana saunan nan ta hanyar makamai ta tsaron iyakokin mu ta neman ilimin da zamu yi kokari mu zamanto mu kera makamai muke ba saiwa muke yi ba wata rana wani tambaye ce wai malam yanzu larabawa ba za su iya kokari ba su yaki turawa gaba ɗaya sun haɗe wuri guda nace ba za su iya ba yace a'a ai Allah ya ba su kuɗi suna iya su yaki turawa nace wallahi ba su iya ba yace me dalili nace saboda makaman sayar musu da su ake yi in suka ce za su yaƙi da turawa gaba ɗaya sai turawa suka ce to ba mu son kuɗin ku sai suka rike makamai ya za a yi kwana nawa za a yi kai da baka kerawa ya za a yi ka yaƙi wanda ka kerawa shi kullun yana da sabo kuma sai sun kare da makamai sannan suke turo muna ko ba haka ba dan haka dai saunan mu da zamu rika ko da yaushe daga makiyan addinin musulunci sai Allah ce wa inna minkum
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى bayan ya yi muna bayanin makiya na waje hudu hizrakum ko ba haka ba sai Allah ce to wa inna minkum laman la yubatti anna daga cikin ku akwai wanda yake taka tsantsam yake yin jinkiri kaga nan minkum an ce daga cikin ku ba ku mumin ne ba a akwai munafikai daga cikin ku waɗanda zahiran a zahiri suna tare da ku amma a batini ba tare da ku suke ba to sai Allah yake nuna muna maki na waje ka ji tsoron shi kuma mugu kuma ka ji tsoro ne domin munafiki ya fi maki na waje zama haɗari dalili kuma shi tare da shi ake shawara tare da shi ake cin abinci amma kuma ƙarshe yana iya ɗaukar sirri ya je ya gaya ma maƙiya wani na hijin tsoro shi yasa aka ce ka ji tsoron maƙiyinka wanda yake girmama ka fiye da maƙiyinka wanda baya girmama ka domin maƙiyinka wanda baya girmama ka da ka gan shi kar ta san kar amma maƙiyinka wanda yake girmama ka to da duk ya tashi kama ka wallahi sai ya kare da kai shi yasa Allah ce wa inna minkum laman la yubti anna daga cikin ku akwai wanda zai jinkiri ana tafiya fagen yaki sai suna ja da baya baya shina son ku yi nisa in ba ku gani shi sai ya dawo irin yadda mutane suke yanzu sai kaji mutum ya cika gaba a tai ayi kaza a tai ayi kaza sai an sai kun cika iska kun dauki caji da kun shiga gaba ashe shina baya sai shi baro ku kun san ko cikin yara ko masu irin wannan wayo sai ce a tai a buga a tai a buga sai a zabura kaka kaka kaka a tai sai an fara buga hina san gehe da ya ga ta fara zahi sai shi baya shi baro ina fata mu ce to kaga wannan ɗabi'a ce ɗabi'a ta wa ɗabi'a ta munafikai to wannan suna ɗaya daga cikin microbe abinda ake cewa microbe daga cikin al'umma ko wace al'umma ana samun irin waɗannan mutanen munafikai Allah ya tsare mu da su laman la yubatti anna akwai wanda ke yin jinkiri fa in asabatkum musibatun idan musiba ta same ku na ana nuhin musiba shi a wajen shi musiba ce ta same ku kenan in an kashe waɗansu ko an yi musu rauni a cikin hanyar Allah shi musiba ce kenan Allah kamar yayi magana ne da bakin su tunda su musiba suke gani an gane ni وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم كدن da ka tafi an kashe ka ko musiba ta same ka ko ka taimaka ma addini dukiyarka ta kare ko ba haka ba ko ko kana wa'azi an kai ka gidan kwaso to su musiba ne qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida wadansu malamai suka ce a nan musibatun a a am ce domin duk abin da yake mutuwa musiba ne Allah ce in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut su a wajen su dai munafikai musiba ce take samun ku fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya sai ce Allah yana so na Allah yana kaunata iz lam akum ma'ahum shahida saboda ban kasance tare da su ba a halarce kaga ashe da na tafi wajen yaki da kaza ya samu da kaza ya samu da kaza ya samu wala in asabakum fadlun min Allah idan falala ta same ku daga Allah alkhairi kenan la yaqulanna zai ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda an gane ni kamar dai wata soyayya ba ta taba kasancewa tsakankanin ku da kai da ku da shi ba a'a shi yana nufin a zahiri dama yana tare da ku na Allah subhanahu wataala ya kawo i'tirazi la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda wadansu malamai suna ganin maganar munafiki tana ta kai kamar dai wani ba tare muke da su ba a'a sai wasu suka ce a'a i'tiraz ne Allah na ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kamar bai taba nuna cewa ba hakikatan a zahiri akwai kauna tsakankanin ku da su ya laitani sai ce kai cona kuntu ma'ahum da dai na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in ci nasara in samu rabo rabo mai girma an fara nuna mini lokaci ya matso kenan waɗannan ayoyin ba za su samu bayanin da ya kamata ba nan za mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya samu da cikin masu rai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh